أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا الصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna daren sha hudu ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar ishirin da bakwai ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da uku alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abinda yake sharri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna ƙara gode Allah subhanahu wataala da ya bamu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondo dai daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda muna tafsiri ne a cikin suratun nur tun daga farkon surar har Allah subhanahu wata'ala ya ba mu iko mun zo aya na 20 to za mu tashi aya na 21 zuwa abinda Allah ya so farkon aya na 21 a cikin wannan sura shine fadin Allah madaukin sarki ya ayyuhallazina amanu لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر نظرا للنظام تاشي إن جماعة بسمان تابا الله سبحانه وتعالى يا غرغديم مؤمني نفرقو da nan yanzu kan mu koma aikata zuwa kan mu sake koma zuwa ga aikata ayyuka na alfasha in mun kasance mun yi imani da Allah kuma Allah yana bayyana mana ayoyinsa kasancewar shine yafi san halin mutane kuma shine ya san hikimar da tassa yake shar'anta abubuwa Allah yake cewa lalle masu son alfasha ta wato a cikin masu imani to in dai sun mutu ba su tuba ba sani suna da azaba mai radadi a ranar lahira da kuma ukuba na haddi a nan duniya sannan Allah shi ya san abin da ba ku sani ba, ba don falala Allah da mutane take riskarsu ba da rahamarsa da kasancewar Allah mai jin kai ne mai rahama ga bayansa, lalle da mutane sun shiga bane don sun rasa inda za su kama. Amma saboda rahamar Allah ya bude ƙofofi na tuba da kuma yafiya da yake mu bayansa. Allah ka yafe muna ka karɓi tuban da muke gabatarwa zuwa gare ka. Allah ya ce. ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyi na shaytan khutuwati shaytan shine tazyini shaytan abubuwan da shaytan yake kawata muku waswasin da shaytan yake raya muku kada ku bi shi in kun ga wannan to za ku samu faɗawa a cikin halaka imamu qatada yake cewa khutuwatish shaitan kullu ma'asiyatin fa hiya min amali shaitan dukkan wani sabo yana daga cikin aikin shaitan kenan duk abin da zai raya ka saba wa Allah to hanya ne na shaitan ka nisance shi ومن يتبع خطوات الشيطان duk mutumin da ya bi abubuwan da shedan yake kawata masa hanyoyi na shedan to in bai san waye shedan ba Allah da ya shedan ya san waye shedan fa innahu ya'muru bil fahsha shi shedan yana yin umarni ne da alfasha shine alqabih min al'amali wal qawl yana umarni ne da yaga ka aikata mummunan aiki ko mummunan magana abinda shi ne yake so kenan sannan wal munkar da abunda kuma yake abun kyama ne shine abin da shari'a ta kyamace shi abin da shari'a ta hana abin da bai tabbata a cikin Qur'ani ko a cikin sunna duka shedan son yake ga ka aikata su bid'a ta shigo ciki da abin da ya kama da mu haka yake so kuma kenan ka nisance shi inji Allah Allah dama ya gaya mana inna shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Allah ce kun ga shedan makiyin ku ne ku rike shi maki domin yana kiran mabiyansa ne dan ya ga sun zama cikin yan wuta wanda Allah zai kona Allah subhanahu wataala ya ce walaula fadlullahi alaikum ba da rahamar Allah a gare ku ku mutane wa rahmatuhu mana ba dan falalan Allah dai akan ku wa rahmatu da rahamarsa ma zaka minkum min ahdin da babu wanda ya samu dacewa babu wanda halinsa ya gyaru abadan har abadan kenan idan kan ganka akan hanya ta daidai kaga ka dace da aikin da Allah yake so to Allah ne ya tsarkake ka Allah ne ya taimake ka Allah ne ya ma falala ya maka rahama walakin Allah yuzakki man yasha Allah shine wanda yake tsarkake wanda yake so ma'ana yana tsarkake wanda yake ahlal lidhalika wanda kuma Allah bai waffaqar da shi ba to shikenan sai da Allah ya dace wallahu sami'un alim Allah mai ji ne alimun kuma masani ne mana yana jin maganganun da ake faɗi game da nana Aisha da abin da ya kama da wannan kuma ya san wa'annan da suke aikata wannan abubuwa cewa ba gaskiya ce suke faɗa ba to lokacin da labari ya watsu game da abin da ake faɗi a kan Aisha. Inda abin ya ƙara muni, an ce sai da ɗan gari akan ci gari. To, waɗanda itatuwan kunna wutar yaya ta cewa Aisha ta yi lalata, ‘yan kusa da ita ne, ‘yan gidansu ne, hasali ma babanta yake ɗauke da nauyin su wa'in nan. akwai wanda ake ce da shi mistah shi mistah din nan dan yar uwar abubakar ne ya yi hijira ya je garin madina gashi talaka ga kusanci da yake da shi ga sayidina abubakar ga ya yi hijira to sai ya zama to suke yaya ta labarin aisha ta yi zina da yadda aka zo an ka za a sai ce haɓa ɗan gidansu ma gashi na yana huɗi bale mu ai in jin ciwon ta ne shi kamata ji ciwon ta kun san siyasar ƙur'ani da karantar da kai halayen mutane wani na nan kusan ka yana son abun alfasha ya auku a gare ka dan ya samu ya yaya ta ya ɓata sunanka kuma komi kai kake masa da haka ka ɗauka don na yi mawa na kaza na yi mawa na kaza ba za a yi amfani da shi ba don zubu da mutunci na ko kuma don faɗin magana ta banza a kaina mutum dai mutum ne da shi wannan misla lokacin da yaya ta wannan magana da ayoyin wanke aisha suka zo sai sai da na abubakar ya ce na rantse da allah ba zan ƙara taimaka ma ba zan ƙara yi ma komai ba ahalin gidana za a haɗa baki da kai ana yaya da alfashi a kansu bayan ga abubuwan da nake mana kyautatawa in za ka yi mutum ka yi masa don Allah to abakar ya fusata kuma abakar mutum ne mai haƙuri duk abin da zai sa ka ji abubakar ya ce ya janye tallafin shi daga mutum abin ya yi muni da shi ne sai Allah ya saukar da wannan aya don tausar zuciyar abubakar da waɗanda za su zo a baya cewa in kuna man mutum abu dan Allah ko ya saka muku da shirri ku ci gaba da yi masa dan Allah dan Allah zai biya ku shi ba sai Allah yake cewa wala ya'tali ulul fadli minkum kar ma'abuta arziki daga cikinku shine ma'abuta fanana daga cikin ku kassuranci wasa'ati da yalwa kassuranci cewa an yi utu ulil qurba ba za su sake ba dan uwansu na kusa ba inda shi mista kamar yadda mu bayani danyar ko yar uwar abubakar ne ko kenan dan uwansa ne na kusa wal masakin da miskinai sannan kuma miskini ne wal muhajirin kuma gashi yayi hijira kaga uku mu ya hada kenan da shi ake aka ce da abubakar wa'inda suka yi muku wannan inda suna da dangantaka ta yan wantaka na jini ga yan wantaka na hijira ga kuma shi miskini to kakkurance ku ce ba za ku ƙara taimaka musu ba ma'ana wal muhajiri na fi sabilillah da wanda suka hijira nan ɗaukaka addinin Allah kakkurance ku ce ba za ku taimake shi kenan muka ɗauki karon aya karo na biyu shine wala ya atali ulul fadli minkum kar ma'abuta falala daga cikinku wasa'ati da yalwa kasurantse cewa ai yutu ai Allah yutu ulil qurba ba za su sake baiwa dan uwansu na kusa ba na jini wal masakin da kuma wanda suke miskinai ne wal muhajirin fi sabilillah da wanda suke hijira dan daukaka addinin Allah kasu ce ba za su ƙara taimaka musu wal ya'fu su kauda kai abin ya musu ciwo amma Allah ya su kauda kai su yayi shi ne wani abu su yayi su yi afuwa in ji bahaushe ko wale ya sufahu su kau da kai da al'afu da asafu wane da ya karin ma'ana malamai suka ce asafu ya yi karin ma'ana inda asafu ya da hulu fihi al'afu afuwa tana shiga cikinsa yanzu mutum yana iya ma abu ka ce wani na ya hema amma duk jima ka ce mai wallahi inda ba kai na wallahi da ban yahi ba kun gane ko wannan duniya da cikin abu amma asafo shine mutum shi ma abu ka yahi kuma ka kalle shi da irin da kamar wani abu bai taba faruwa ba tsakanin ka da shi to haka Allah ya ce ka yafe mai ka yi kamar wani abu bai faru ba inda kana neman lalari a gurin Allah ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku masu hali da kuke rantsuwa ba za ku ƙara taimaka ma ‘yan uwanku ba don saɓani ya shiga tsakaninku ba ku fatan kuma Allah ya yafe muku zunubanku ne? Ko ba haka ba ne? Wallahu ƙafurur rahim Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin ƙin. Sai da abokar ya ce, mu ma muna son Allah ya yafe mana saboda haka na yafe masa. Sai mun zo Allah ya dawo ya ci gaba da eh abubakar ya dawo ya ci gaba da taimaka mu mista kuma yadda ya saba wani darasi za mu ɗauka a cikin wannan aya so da yawa ‘yan uwanka na kusa sun fi son wani abin kyama ya auku a gare ka a yi da na karanci siyasar rayuwa a ta fahimta nake kawo magana zai iya yi wa zama sabanin abin da na fahimta haka wani ya fahimci sabanin haka danginka na kusa ba su cike son alheri a gare ka ba wani inda akwai yadda zai yarba ka da wani alheri da yake tare da kai da yayi amma za ka ga waɗanda kun haɗu ne haɗuwa ta taho na taho suna son ci gabanka suna son alheri ya same ka kai hasali ma ba sa son su ji an faɗin mummunan magana a kanka sabanin danginka na kusa to ya za ka mu'amalanci danginka na kusa in har Allah ya sa naka dangin ‘yan matsala ne, yadda za ka mu'amalance su shi ne afuwa da kau da kai da neman Allah ya biya ka, ka yi wasu gode ba, ka fahimci haka ka ƙara yi don Allah. Ba babu daɗi ba ne ba, ba akwai daɗi ba ne sai an taushe zuciya don neman yadda Allah yake. gani mun samu darasi sosai a cikin wannan aya shi yasa Abubakar ya ce ya yafe ya kuma kau da kai shi ma yana so Allah ya yafe masa Allah ya karbi tuban su su duka Allah ya ƙara haɗa mu da su a cikin aljanna Allah ce innal ladhina yarmuna al muhsanati lalle wa'inda suke zargin mataye katangaggu nan al-muhsanat anan yana ba da ma'anar mataye kamammu al-afifat ke gane ko wa'inda suke zargin mataye wa'inda suke katangaggu wasu malama suka ce nan ana nufin alhara'ir iya ba bayi ba alqafilat wanda suke raukanannu ne game da aikin alfasha almu'minat kuma mu'minai lu'inu fi dunya wal akhirah an tsine musu duniya da lahira walahum azabun azimun suna da azaba mai radadi nan ayar wasu malamai suka ce kacokan ana magana ne da Aisha ita kadai Allah yana bayyana mu duniya ba ta cikin abin da ake faɗa shi sa Allah ya ce innal ladhina yarmuna almuhsanat wanda ke zargin kamammin mata ƴaƴa waɗanda ba bayi ba yake zargin su da zina gafilat raukananu abin da ake ce ake nufi da raukana nan in abu ba aikin ka bane ba kamata tunanin yana faruwa su su Aisha sun yi nisa da tunanin wannan alfasa shi yasa su ba su cikin baya cikin tunanin su ma irin wannan abin na yafa shine Allah yake sifanta musu ita Aisha daga cikin sifata gafalalla ce game da aikin alfasha saboda baya cikin abin da take tunanin ma zai faru an gane misali ko yanzu kamar kai ba shi a cikin kwakwalwarka wata rana za a ce ma me sai lafiyar gida ba ka masa shi a gabanka don hanyar da ake bi a zan mai zai da firjidan ta yi nan ne kai kuma kayi nan ko ba gaba ne to su ma alfashe ta yi nan ne su kuma sun yi nan inan gafilat ne eh su babu ba a kan wannan sannan mu'minat mu'minai ne darajar su ta yi kusa da muhsinai ma'ana wa'inda kowane al'amarinsu yana ga Allah har sun yi nisa da nisanta ƙananan zunubai da manya suna ƙoƙarin kai matsayi na musulmi aisha ba su wannan Allah ce to wa'innan lu'inu fi duniya masu zargin su masu jifan su da zina an tsine musu duniya da lahira malamai suka ce abin da yasa aka ce ayar nan aisha ce aka saukar ma da ita saboda ba a ambaci haddi ba can ta baya da yake an saukar da ita ne akan matayen duniya ga baki daya sai Allah ce wallazina yarmuna almuhsanati waɗanda ke zargin mataye katangaggu da zina ko ba haka bane sai Allah madaukin sarki yake cewa thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada busu zo da shaidu guda hudu ba ya Allah ya musu fajiduhum ku yi musu bulala tamanin tamanin kenan can ana magana da sauran matan duniya ne amma nan sai aka zo ana magana da aisha masu zargin aisha da ta yi zina to allah tsine musu duniya da lahira allah madaukin sarki ka kare mu daga tuhumar mutane zuwa ga abin da ba su yi ba wasu malamai suka ce a wannan ayan ne ana bayani ne akan Aisha da sauran matan duniya baki ɗaya kuma ana ɗabbaka ta akan waɗanda suka mutu suna wannan halin ba a yi musu haddi ba sun ka koma ga Allah duk wanda yake da wannan ɗabi'a har ya koma ga Allah to yana da azaba a lahira gaban Allah saboda ya mutu da mummunan hali wallahu a'lam Allah ya ce innal ladina yarmuna al-muhsanati lalle wa'anda suke jifan ayaye mata katangabu al-ghafilat wanda suke raukananu ne al-mu'minat mu'minai lu'inu fi dunya kaga nan ba a ce su kawo shaida ba ko Allah ce an tsine musu menene tsinon Allah tsinon Allah shine a nisantar da mutum daga rahamar Allah duk wanda aka ce Allah ya tsine masa kenan Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa ولهم عذاب عظيم سنة عذاب من الذي أران اللاهرة الله مدوكين سكي يغارى حالايم شيكما جيفا katangabbun mata da aikin da ba su yi ba yana daga cikin mubiqat abubuwan da ke halakar da mutum daga cikin abubuwan da zai kai ka ga halaka direct kai tsaye shine ka ga mutum katangagge ka jefe shi da menene da zina ko ka ga mace mutum ne kirki ba ta alfasha ka nisance ka jefe ta da kasafin ta yi zina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwan masu halakarwa guda bakwai wannan abubuwa guda bakwai sai manzo Allah ya jero su na farko yace ashirk billah hada Allah da wani yana halakar da mutum yana kan mutum ga halaka sannan wasihir yin tsahi shi ma yana halakar da mutum wa qatl nafs allati harrama Allah illa bil haqq da kashe mace da bairan da Allah ya haramta ba tare da wani haƙƙi na shari'a ba shi ma yana kan mutum zuwa ga halaka sannan wa aklun riba da cin riba wa aklun mali yatim da cin dukiyar marayi wato walli yawmaz zahf da kuma juya baya ka gudu ranar yaki inda muke son mu kai manzo Allah ce wa qafal muhsanatil ghafilatil mu'minat da jifan mutane katangaggu mataye katangaggu ko mazaje waɗanda suka kama mu ne ka jefe su da kalmar zina wannan shi yana halakar da mutum da haka sai a kiyaye mutum ya iya bakinsa ya kuma san irin zaton da zai yi ma mutanen kirki Allah ya ce menene yau mata shaɗa alaihim alsinatuhum ranar da harasansu za su yi shaida a kansu akwai bambanci a shahadatu lahu da a shahadatu alaihi a shahadatu alaihi shine mummunan shaida a kansa الشهادة له ككاون شهادة أكنسا كينان يوم تشهد عليهم ألسنتهم ranar da harasan su za su yi shaida a kansu wasu yanayin shaida za su yi ba kyakkyawar shaida ba duk da an ce harshe zai shaida alaika to kaga bane sannan menene bayan harasa sun yi shaida wa aidihim da hannayensu su ma za su shaida a kansu wa arjuluhum da kafafuwansu bima kanu ya'maluna game da abunda suka kasance suna aikatawa Anas dan Malik Allah kara masa dace eh Anas dan Malik wata rana yake cewa suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ga manzon Allah ya yi dariya har hakoransa na gaba sun bayyana suka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam menene ya saka dariya shine ba su labari mutum yan ka zo ranar lahira ayyukan da suka ya bayyana sai Allah saboda adalci irin nasa ce to ka kawo wanda zai yi ma shaida saboda yan an hisabi ka kawo inda kai da su yi ma shaida sai ce shi bai yadda da kowa ba na adam kenan sai ce shi zai maka ne shaida ka za ka yi makan ka shaida eh to babu lahi kayi kaza kayi kaza sai ce a'a shi bai yi ba kayi kaza kayi kaza sai ce shi bai yi ba kayi kaza kayi kaza sai ce shi bai ba sai Allah ya ruhe bakinsa al-yawm nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum Allah ce to da yau sai mu ruhe bakin shi daga nan sai a ruhe baki sai a ba hannu da kafa da sauran bangarori na jiki idan su yi magana amma duk da haka bai hankwara wa qalu li julurihim la bashahidtum alaina sai sun ce mu fata dan me kike shi da akan ku da muke son mu kare kuma ku zo kuna cewa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza dan haka duk wanda ya shirya sakon Allah cikin duhu to ya ɗebe hannunsa ya aji ya ɗebe kafa ya aji ya ɗebe fatan jikinsa ya aji kuskure ka te da su tare da su wajen samu Allah dan ranar kiyama sai sun shaida kan ya haka ne ko akwai riba sabon Allah ba mu dan haka ka kiyaye mutum sai ya diba shi diba shi ce ai babu mai gani na bari in yi wallahi a jikin ka na ganin ka sai ya shaida akan ka ranar kiyama Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu Allah subhanahu wataala yake cewa yawma ibin a wannan rana shine ranar alkiyama yuwaffihimullahu dinahumul haqqa Allah zai cika sa musu sakamakon su na gaskiya wa ya'lamuna kuma za su san cewa annallaha huwal haqqul mubin Allah shine haqqo shine gaskiya al-mubin mabayyani ma'ana Allah zai bayyana musu hakikanin gaskiyarsa zai musu hisabi wanda ya dace Allah ya ce al-khabithatu lil-khabithina والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات kalmomin nan malamai sun yi musu fasarori guda biyu kuma kowane ƙaunin ne waje ga fasara ta farko alhabithatu lilhabithina munanan maganganu kalmomi marasa kyau lilhabithina kazaman mutane su suke yin su mana jifin wani da cewa ya yi zina ko ka gaya min mutum magana ta munafurci Allah ce kazaman maza su suke yin wannan kalma wal khabithuna lil khabithati kazaman maganganu na mataye kazamu ne wa'inda ba sa da kamun kai ba sa da alheri wa tayyibatu littayibina kalmomi na kwarai datsaɗan kalmomi to mutane maza tsarkakakku su suke yin kalmomi tsarkakakku wattayibuna littayibat tsarkakan kalmomi da tsarkakan mataye ne mataye tsarkakakku na kirki su suke yin kalmomi na kirki a bakinsu an ji wannan ko wasu malamai suka ce alkhabithatu ƙazaman mata lilkhabithina to ƙazaman maza ne ke aurensu walkhabithuna su ko ƙazaman maza lilkhabithati na ƙazaman mata ne wattayyibatu mataye na kirki tsarkakakkun mataye da tsayibina to na mazajen tsarkake ne na mutanen kirki ne wa tayyibuna haka ma tsarkakan maza li tayyibati na tsarkakan mata ne ulaikal mubarrauna su su Aisha kenan da sauran matayen kirki mubarrauna mimma yaquluna Allah ya ce mun wanke su game da abin da ake faɗi a kansu an gane ku wannan aya tana wanke ƙara goge babar mu aisha daga magana ta iska ta banza da ake faɗi a kanta Allah mulkin sarki ya samu dace ku ji magana in muka ɗauki faɗin muna na maganganu na mazaje ne munana faɗin munanan maganganu na mataye ne munana faɗin daɗaɗen maganganu na mataye ne masu tsarki sannan faɗin maganganu masu daɗi na mataye ne masu kirki sai ula'ikal mubarra'una mimma yaquluna kenan su mutanen kirki sun barrantu daga abin da ake faɗi game da waɗanda ake son a zo da mutuncinsu. Kun gane ko? Ko kuma su mutanen kirki barantattu ne ga auren mataye na banza, kenan kowa ya san inda yake ajeji ƙasa. Ko ba ka bane? Tsayyoro ala ashkaliha taqa tsuntsaye suna fadawa cikin irin su ne. Ne na kaga tsuntsu biyu uku to yan jinsi guda ne. ban ku gane ko an fahimci hausa na da kaga in tantabaru ne in ka gansu da yawa to duk tantabaru na a cikinsu amma ba ka ganin hankaka ta je tana yawo tare da tantabaru sai da ta nemi hankaku yan wanta in ka ga barewa cikin barenu take in ka ga zaki cikin barenu sai da in farauta ya ta cikin zakuna yake to haka ma mutane kowa da irin matashi ko haka wani shi yasa wani tun farko da ya yi aure dama ya ɗora gini sama ruwa ne don bai auro kalashi ba auren bai zuwa ko'ina shi yasa sai ka kula in ka mutumin kirki ne in ka tashi aure ka aure mutum ne kirki in kai mutumin banza ne ka tashi ya aure ka aure mutumin banza ai samu zaman lahiya in dai kana son auren ku shi dade wai sai kaga ai iska ta iskancin ta gare ta ce Allah ya bata ustazu dan Allah da gaskiya akwai take ai kin san ustazu ba mijinki bane dan ko an yi auren mutuwa aure zai yi ta hali ba kuna ba kai ko ustazu sai ka ga wata ta yi daura dan kwali ta sa wando ta ce sai ka ce wai kai sai ita zaka aura dan ma mata ka bace dan ko an yi aura auren mutuwa zai ustazu ne mai ustazu shiru kenan Allah kare mu kenan kowa da irin shi wata rana wata mawaƙiya ta zo garin Madina aka zo ana ta bada ta rasa inda za a ganin ta kun gane ko sai labari sai mu Allah ya ji labari ana tafi da wancan ta bace sai ce a ku ta gidan wancan mana ko da an ka zo sai an ka iske ta sai an ka ce da mato to kai me yasa ka faɗi cewa a je gidan wancan kuma gashi an iske ta can sai mun zo Allah sallallahu alaihi yake cewa to ai dama su rayuwa haka suke kowa da irin kalashi ai saboda na san waccan mawaƙiya ce in mawaƙi ya zaka a gari kwana biyu zai yi sai ya san duk mawaƙan da a cikin garin kun fahimci hausa yanzu unguwar na in ustaz ya zaka sati guda sai ka ganci da abokai baka san ko na wani iri ustaz yanzu in dan wuyu ya zaka garin gaba a sati ya samu abokai in mawaƙi kowa ya san kalar shi dan haka mutum wai ka zo zan yi aure kana ta ba kanka wahala a dubi kai waye to akwai kalaka kana talaka ko sai ka ce ‘yan gidan alhaji wani za ka aura ba talaka ba ce da hankura ka yi akwai talaka ka je ka samu gidan malam modi Allah ya gane mu Allah madaukin sarki yake cewa ula'ikal mubarra'una mimma yaqulun wa'annan sun barranta game da abin da ake fada ko lahum magfiratun suna da gafara a wurin Allah wa rizqun karim da kuma arziki mai girma ma'ana Allah zai ba su aljanna kenan to oce ce to shikenan yawma ibn aka ne ko a wannan rana wace rana kenan rana alkiyama kenan yawa yuwaffihimullahu dinahumul haqq Allah madaukin sarki zai cika musu sakamakon su na gaskiya da adalci addini huna aljaza sai musu sakamako na adalci sannan Allah madaukin sarki yake cewa wa ya'lamuna za su san cewa nan su inda ma ba su bi Allah ba ranar lahira za su san cewa abinda Allah ya ba su labari huwal haqq to gaskiya ne duk abin da Allah ya faɗi gaskiya ne ina wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haq za su san cewa Allah gaskiya ne ma'ana labarin da Allah ya bayar a cikin alkur'ani to Allah gaskiya ne kun gane ku al-mubin wanda yake bayani ya bayyana ma'ana ya saka musu da alkur'ani wanda yake a cikin shi babu iskali ko me yana a bayyana al-khabithuna lil khabithati in mun dauki ɗayan fassarar ko ma'ana ƙazaman maza na ƙazaman mata ne walhabita ƙazaman mata na ƙazaman maza ne walhabitu na lilhabita ce su kuma ƙazaman maza na ƙazaman mata yi ne watsayi ba su da tsayibi na tsarkakan mata na tsarkakan maza ne watsayi buna da tsayi ba ce tsarkakan maza na tsarkakan mata ne ula'ikal mubarra'un wa'innan barantattu ne abun barantarwa ne shine kubutarwa mimma ya kolu na game da abin da ake faɗa menene abin da ake faɗa ma'ana abin da ake faɗi ana jingina su zuwa gare su kun gane misali ko shi ne mubarra'una mimma ya kolu na abin da ake faɗa na cewa aisha ta yi zina ko kuma a jingina kalmar zina ga mutanen banza lahum maghfiratun suna da gafara a gurin Allah na zunubai a nan duniya wa rizqun karim kuma suna da arziki mai karamci a cikin gidan aljanna Allah ya mu dace yanzu kissar din akan me yake yin kissa ba na yin kissa ne akan kirkiran ƙarya na jifan Aisha da mene ba da zina ko irin wannan abin mutum shi abu bai mutum bai yi ba abu a ce yayi da larabci ya zama ifki kenan ko ba haka bane to malamai suka ce inda za a bi sigan zancen kamata ya ƙarshen wannan aya ya zama ula'ikal mubarra'una min al-ifki su wa'incan su Aisha kenan ko sun barranta daga ƙaryar da ake musu ta zina to kasancewar abun bai ma faru ba to sai ya zama ƙari yayatawa ne ma'ana bai ma kai a ce abun gaba magana ba ta kai ma a yi mata wuri ba kun fahimta wasa kenan kirkiran da ake cewa an yi bai ma tabbata ba bai ma zauna wuri a bashi wuri kenan abin nan da suke yayatawa Allah ya ce sun barranta daga gare shi ba gaskiya ba ne ya shafe su ya yi hannun na amonu ya kuma su imani to yanzu nan an shigo wani bayani na daban mu'amalanta ta zamantakewa na gidaje da na yau da kullum yadda za ku mu'amala da mutane da abin da ya kama da wani yanzu aya ta nawa ne mun ka karanta wannan 26 a kafin mu ga dama ai na gaya muna kissatul ifqi ta faro ne daga aya ta 11 zuwa aya ta 26 sun zama ayoyi nawa kenan goma sha nawa sha shidda aya goma bayani ne akan aisha aya shidda bayani ne akan abin da ya faru na falon mahaifinta da kuma ƙara wanke ta daga abin da ake zarginta da shi daga nan yanzu an shigo wata magana يا أيها الذين آمنوا يقوموا إيمان لا تدخلوا بيوتا ككو شغا وسو جداجي غير بيوتكم وإن دبا جداجن كبا حتى تستأنسوا هل كنيمي إذني جماعة بوتا وإن جدا وتسلموا أكنكو على أهلها ويسلم جماعة بوتا وإن جداجن ذلك خير لكم eh ku duba min da kyau a ƙara gaba nan na dai nake ko zalikum khairul lakum ko wannan shine fi zama alkhairi a gare ku la'allakum tadhakkarun dan ku ƙara wa astuwa game da maganar Allah kafin a juya ku dubi ayan na karo na biyu da Allah madaukin sarki ce ya yi hannun amanu la tadkhulu buyutan kar ku shiga wasu gidaje malamai suka ce fihi adabul istizan wannan aya tana koyar da mu ladubban neman izini yaya ake neman izini in za a shiga gida dole sai an nemi izini kaka zo don gidan abokinka ne ka fada kaka zo don gidan mahaifinka ne ka fada in dai gidaje ne da mutane ke rayuwa a cikin kafin ka shiga to ka nemi izini gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani a sunna yace idan ka shigo zaka shiga gidan mutum to kai mai sallama so nawa a wani hadisi ma manzo Allah ce idasta'dhana ahadukum thalatha falam yurad lahu falyansarif in ɗayan ku yayi sallama so uku a gida ba amsa masa ba to ya koma ka zo gidan mutum ka sa ko mutane ciki ka ce assalamu alaikum har so uku ba an sa ba to ka ƙara na hudu ka dawo ka taho ka gida daga baya sai ka koma wani kuma sai ya ce wani ya bai walakanci wallahi yana ci na sai da ni sallama har so uku bai amsa ba ni wallahi ban ƙara zuwa gidan shi eh ko ba ta kai gare su ba kamar an tabbatar ba su ji ba to shi a yi so ukun a koma wannan ba a kan wajibi ba ne an so dai in kai so uku ka koma amma in ka kara ya wuce uku kuma babu wani dalili da yake nuna kayan laifi in dai ba kayi ba ne don ka takura musu mana in ka kara ya wuce uku da tunanin ko don ba su ji ba ne to shi ke sannan ya aka yi ka gane ba su ji ba ko ba haka ba ne sai dai ka ɗauki mataki na ƙarfin suna in an eh to sai shi isti'zani ma'ana ya bada alama yana son ya shiga su ma su gane yana son ya shiga idan ya bada alamomin da sun gane yana son shiga ne yaji ba a ce komai ba to an shirya ya shigo ne amma in ba a shirya ya shigo ba inda sun fahimci yana son shigo wane su za su tsaye da shi shi za kan ta tukuna a su shirya kar ka zo ka faɗa wa mutane eh sai ka kira shi in ya in bai dauka kana iya kira mutum ya ce ka zo sai ka zo bakin kowa ka kira ta ki shiga in kafin ka ce ka kira shi ya ce ka zo yanzu ya san kana ta yi yanzu ka zaka bakin kowa zai iya yiwa ka zaka bakin kowa ko shi ta mutu ko ka kira ya shiga wurin wanka ko kuma ka kira ta ki shiga dole ya faru ko inda kai sallama kai guda uku ba an sa ba sai ka taho ka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi haka sa'ad yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai mu ziyara da yazo sai ya sallama da naji manzo Allah ne ya sallama sai na amsa kasa kasa dan ya kare mana sallama ya kara ta biyu na amsa kasa kasa ya amsa ta uku na amsa kasa kasa sai manzo Allah ya juyo taho shi lokacin da ya juyo taho shi sai ni kwararo shi sai na ce ma wallahi ina jin ka saboda addu'a ka ta naka so shi yasa ni kasa kasa nan nan ka ta mai mata ni yanzu Allah da ya dawo suka zaka suka yi abin da suka yi daga baya kuma suka raka shi ya koma kan kenan addu'a ce in ka san mutum wanda ake sa ran a karɓi addu'a shine in yi ma sallama kana ji sai kai shiru har ya ƙara kamar ta Hausa inda duk nema alheri ne ga yan uwa ko dan na'am yana tambaya ya ce in za a amsa ba ce a ce amin ba amma sun za su amsa su ce amin wa alaikum salam abinda a amsa shi ne mutane ba sa kiyayewa akan abubuwan da matsala ya ladabtar da mu akai kenan koyon yadda ake neman izini ake yi da kuma koya amsa sallama manzo Allah yadda ya koyar shine in ka tarar da mutum ka ce mai assalamu alaikum shi kuma ya cimma wa alaikum assalam ko ka ce da shi assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma ya kai ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ko ka ce da shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shi ma ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan shine abin da ya tabbata a sunna amin ko ta'ala ko anan wannan duka baya daga cikin ingantattun hadisan da manzo Allah ya karantar a wajen da dubba na menene da dubba na yin sakama yanzu da haka sai ake al-bukhari da muslim akwai hadisi ingantacce da manzo Allah ya ce law anna ra'an da ce wani mutum ittala alayka bi ghairi ibni idan leko gidanka ba tare da kace shi shigo ba fa hazabtahu bi hasatin sai ka dauki san dutse ko kuma ka so ka harbe shi fa faqatahu ka dai mai ijiya bi hasatin da wannan dutsen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma kana alaika min juna ba ka da wani laifi ka aji sandaka ya leko sai kai mai ɗaya da ita sai kai ƙararka sai kai ƙararka in kotun musulunci ne kai ƙararka to ma'ana ba ka da bai da laifi shi kun bai wuce wasa amma a yanzu in kai shi kai mutum ɗaya da sanda ya ka ce kotun ba za a wasu zai baro ka ko ba ga bane yanzu barawa ma ka ba shi kashi ya ka kwashe da shi bale wanda ya to kawo ziyara da haka kenan sai mu dube ne da muke ciki ko ba gaskiya ba amma muna da mai asalin da yadda shari'a ta ce bai kamata ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da sahabbai suke ba da labari in ya zo zai sallama ba kowa yake dibi ba ko dai kuma dama ko hagu shi sallama ga masu gida don kai ga abin da a cikin gida ba sai ka zo ka buɗe ba ka da wani sai ya da shi assalamu alaikum shari'a ba ta yi da wannan ba baya halasta inan ka bari har sai an ma izini kafin ka ka shiga gidajen mutane wannan shine abin da ya fi dacewa da sunna Allah madaukin sarki ya samu dace to nan ku dibi abin da ayata ce ya yi halladina amanu la tadkhulu buyutan ya ku masu imani ka ku shigo su gidaje na mutane ghayra buyuti kuma wanda ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu sai kun nemi izini wa tusallimu sannan ku yi sallama to in ka zo neman izini za ka fara yi ko kuma sallama za ka fara yi Hmm? aya ta gabatar da neman izini kafin sallama to in za ka yi aiki da wannan aya za ka yi malama suka ce wannan ayar hadisan manzo Allah ke fassara ta hadisan manzo Allah sun fassara in ka zo kai sallama sannan ka nemi izini ka ce a adkhul in shigo yan yi ma izini sannan ka shiga kun gane ko Allah ka samu dace assalamu ala ahliha ku sallama ga ma'abutan gidajen zalikum khairul lakum wannan shine fi zama alkhairi a gare ku la'allakum tadhakkarun dan ku astu ku bi abubuwan da Allah ya umarni da su a to kuskuren baki na o a wannan cikin sharhi na ne bayani na ne ce ko dan gidan yana gidan babanka ko yana gidan wanka ko gidan abokinka bai kamata ka shigo ba tare da an yi ma izini ba kun fahimci hausa don kan a yi mugun gani ko ba haka ba ka zo da baba da bawa suna cikin ɗaki ka shi ko ba sallama ko in kana iya gani to waye jayo kenan ka bi shari'a tsaya kai sallama ya an ce shigo ka shigo aka ce ai iyaye nana ko yanne nana ko mina ya faru shi yasa in kaga musulunci ya tsara abu in kana son ka zamana lahiya ka yi abin da musulunci ya ce fa'in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku tarar da kowa a cikin gidajen ba, gane ku fiha ai filbuyuti, ba ku tarar da kowa ba, falatar ha kar ku shiga, hatta yi uzana lakum sai an yi muku izini. Can akwai mutum bai ba ku izinin shigowa ba, kar ku shiga. Nan kun zo kuna tsammanin akwai mutane babu kowa kun kuma gane babu kowa kan ku shiga sai an yi muku izinin ku shiga saboda bahaushe ya ce na shiga ban ɗauka ba ba ta hidda barawo ka shiga gidan mutum ko kafin ka zo wani ya shiga ya lahi sai ka hito an ka ganka sai ka ce ai wani na zo na aza kuna nan babu kuna sai ce tsaya dai sai dai ba ya ce bai ga kaza ba sai ka ce ba kai ka ɗauka ba wai jayo kenan ka kiyaye in ka ga gida babu kowa kaka shiga sai an yi ma izini bayan ƙila lakum murji'u farji'u in an ce da ku ku koma ku koma huwa azka lakum shine fi tsarkakuwa a gare ku wallahu bima ta'maluna alim Allah masani ne game da abin da kuke aikata wannan shine kaida ko abokinka na yace ma ka zo bayan ka zo sai kai mai sallama ya amsa yace wani ka je ka dawo kakka tambaye shi me yasa ka koma saboda shi ne yafi zama tsarki a gare ka inda za ka ga abin da ya hana ka gani ƙarshen ta abin zai iya dame ka ko shi ya dame shi yanan kada mu yi hushi don abokinmu ko kuma wani da muke ganin girman shi mun nemi izinin shigowa wurin shi ya ce mu koma mu koma mun koma mun yi addini laisa alaikum junahun Allah ce amma babu laifi a gare ku an tadkhulu buyutan ghayra mastunatin da ku shiga gidaje wanda ba a zama a cikin su gidajen da babu mutane a ciki mana babu mazauni sananne kun gane ko fiha mata'un lakum wanda a cikin gidajen akwai wani amfani abin amfani da yake gare ku ko kuma fiha mata'an lakum ma'ana fiha manfa'atan lakum kai abin da za ku amfani da shi kuna iya shiga ku labe ya kare ku daga sanyi ko zafi in babu kowa a cikin to babu da kuna iya shiga Allahu ya'lamu ma tubduna Allah ya san abin da kuke bayyanawa wa ma taktumuna da abin da kuke boyewa kun gane ma'ana laysa alaikum junahu an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum ma'ana a cikin gidaje in kun shiga za ku amfani ko kuma akwai wasu abubuwa ciki naku ko kuma akwai abin da zai amfanar da ku in kun shiga to wannan babu ne kamar gidan baki kamar da wasu malama suke fassara an yi gida na baki ne wanda an ba kowa izini ya shigo to nan in za ka shigo da wani kaya ka adana kayanka in za ka irin zama ka sai irin zama da za ka yi don wani yana ya shigo a kowane lokaci to irin wannan guri kun ka shigo ko da bayan ku jini babu lahi inda an ba da febert na shiga amma in ba irin wannan bane ba a shiga Allah yake cewa kullil mu'minina ne ko ka ce da mu'minai maza ya guddu min absarihim su kame ganin su ma'ana su daina kallon abubuwan da Allah ya haramta musu an gane yan tiktok ko yan tiktok wani sai ga ya sulu da waya na ya haka da ya ganka sai shi haka ya sa alaikum sama ita sai shi haka Allah ya ce bai so inda ka sa abin da kake kallo ba alheri bane ka bari Allah yana ganin ka gane ko kullil mu'minina kace da mu'minai maza kenan har mata sun shiga ciki duk da yake ga na matan nan ta yi ya waddu min absarihim su kame daga ganinsu wa yahfazu furujahum su kiyaye farjinsu haka Allah ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Aliyu kakkarin kabin kallo kallo na farko naka ne na biyu amma ba naka ba ne ka daga kai sai ka ga abin da kake sha'awa amma Allah ya haramta ma kallon shi da ka kalla ka kau da kai amma idan ka ƙara na biyu to shine za a rubuta ma zunubi an fahimci Hausa inda mafi yawanci illa ma rahimallah wani in ya kalla sai shi ga to kashi kau shi zama na biyu sai shi tsaya haramun ne shaidan bai bari ko ta ina yana bai da mutane wani tsoho yana wata rana ya same ni ya ce ɗana na ce ga ni baba ya ce kana zaune na haram da iske ka ya ce baba mi aka ya ce baba komi na kare da kun dai gane ba kallo na farko in kai a bisa rashin sani ba mu laifi amma na biyu ya zama laifi ku kame ganin ku Allah shi ya san hikimar da yasa yi muna wannan umarni wata rana zala ya ce masa bai iya kuma julus fi turqat na hana ku zama bisa hanyoyi sabai suka ce da manzo sallallahu alaihi wasallam la budda lana min majalisina ya zamu wurin zaman mu ne zala ya ce to fa in abaitum fa tu tariqa haqqaha to in kun ki sai kun zama nan ku ba hanya haƙƙinta duk mazauni a bisa hanyar da mahalamansa suna bi ga haƙoƙan da manzo Allah ya ce ka ba wurin zamanka in ka bayar da waɗannan haƙoƙa wurin zamanka ba za ka yi dana sani a kan shi ba amma in ba ka iya bayar da waɗannan haƙoƙa to ina gaya ma in ba sa'a ba sai ka yi dana sani manzo Allah ya ce gaddul basar ku kame ganin ku ku daina kallo kalle kallon mata da ba naku ba in ka kalla so guda to ka sake da Allah ya alamu kha'inatul a'yun wama tusfi sudur shi Allah ya san abin da idanuwa suke na ha'inci shi ne kuna zaune da mutum kuna hira yana kallon ka da ido ɗai yana kallo wani abu da ido ɗaya Allah ya ce wala ya sani to gaddul basar ka kame ganin ka haƙƙin hanya na ɗaya kenan wa kafful adha da kame daga cutar da mutane wani in an ka zauna ana hira duk wanda ya sai ya faɗi aibin shi ko ya soke shi ko sai ya kaza mun zala cika kai wannan ka kame wa raddu salam da mai da sallama duk wanda ya yi ma sallama sai ka amsa ba ka kace kaya ba to zauna nan dukkan ko ba ba ai yanzu ka diwa ko shago ma da baki ya yi ba da ko ba haka bane duk wani yi bane ka kama shi amma ka kula sannan al'amru bil ma'ruf ka rinka umarni da aikin kwarai nahi anil munkar ka rinka yin hani game da ayyukan da ba na kwari ba wannan hadisi buhari muslim su fitar da shi lalle lalle in zaka zauna baki hanya sai ka kula da wannan to hanya suna ta tara akwai hanyoyi na cikin gida akwai hanyoyi na kasuwa akwai hanyoyi na gudunar ko ba haka bane da hanyoyin kasuwa da na gudunar yanzu duk ɗaya ne duk abin da ake ganin da cin ma'ana ganin shi ko ba haka bane da sai mutum shi kiyaye sai kiyaye yasa manzo Allah yake cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ko sai an kai amfani da min harfu min at-tab'idiyya ma'ana su kiyaye daga ganin su kenan ya nuna ba ka iya kiyayewa duka dole kana iya ka auka amma in kai na farko sai a ce an daga makafa amma sai an ka ce wa yahfazu furujahum su kiyaye farji shi farji babu wani dama duka a kiyaye kiyaye farji abu biyu ne na tsare farji tsare farji abu biyu ne ake bi na a ce a tsare farji na daya ka kiyaye farjinka daga zina kun gane ko na biyu ka rufe al'auranka ana ka sa kaya wanda zai rufe al'auranka yana daga cikin kiyaye farshi to abin tambaya me yasa aka gabatar da kare gani da kiyaye farshi malamai suka ce an gabatar da kare gani saboda gani kibiya ce ta shedan shine kofa ta farko da take kan mutum zuwa ga halaka har ta sa farji ya aikata abin da bai dace ba ka kalla ka kalla sai ka ga abin da kake sha'awa can ganin ya jayo amma da ka kalla ka kau da kai baka ƙara kallon ba kenan baka san sauran ba sai a tsaya a nan ba za ka yi tunanin ka auka kanka a cikin halaka ba daga Allah da ya yi mu ya yi kowa sani shi yasa dole sai mun kiyaye Allah ya ce zalika azka lakum wannan shi fitarka ko a gare ku inna Allaha khabirun bima yasna'un Allah mai ba da labari ne game da abin da suke aikatawa khabirun muna tunatar da mu yana iya zuwa ya zama asalin kamar daga khibra ne ko kuma daga khabar inda daga khibra ne shine gane abu yau da kullum gogewa mana shi Allah khabirun ya kware game da sanin abin da mutane ke aikatawa ko kuma khabirun mai ba da labari ne game da abin da mutane suke aikatawa duk abin da kai zai baka labari kowanne ne Allah ya cancanta da wannan sai Allah ya ce wa ƙullil mu'minati ka ce da mataye mu'minai mata ya rududna min absarihinna su ma su kame daga ganinsu kamar yadda baya halasta namiji ya ƙura ido ya rinka kallon matar da ba tashi ba haka ma mace baya halasta ta ƙura ido tana kallon mijin da ba nata an gane ko? yanzu inda za ka na ban ji ba na gane kamar da yake kana karatu baka kai ƙarshen aya ba sai wani ya sallama kai ku kana son ka kai karshen aya ka amsa mai to sai da karatun za kai ka amsa mai sallama ka ce bar karatu ko kuma bai za kai sai ka kare karatu to nan maslaha za ka duba idan mutumin da zai zai iya fahimtar ka to ka kare ayan sai ka amsa masa in ba wanda ba zai fahimce ka bane sai ka tsaya a gurin da ke bada ma'ana na ayan sai ka amsa mai sallama sai ka ci gaba da karatunka saboda kullum musulunci yana kula ne da maslaha wani idan ka ki amsa masa karshen ta zai doke ka zai kullace ka wani ma na mai sadama don walakanci ya ki amsa mini ba an samu matsala ko ba samu ba to sai kai la'akari da ku insha Allah wannan shine abin da nake gani ya kamata yi to wannan ayar abin take nuna mana kamar yadda namiji bai halasta ya kalli matar da ba tashi ba kallo na sha'awa ko ko ma ba na sha'awa ba baya halasta mace ta kalli namijin da ba nata ba ko kallon sha'awa ne ko ba na sha'awa ba dalili akan wannan hadithin Abdullah bin Umm Maktum ya manzo Allah sallama zai shigo wasu mata ya biyo manzo Allah suna ta da shi ana hira sai manzo Allah ce ku shige gida suka ci habawa ne makaho na inda makaho na ko ta kuita hira ko sai ce in shi makaho ne ai ko ba makahi ba ne ku shiga ka ku kalli mijin mutane kaga a zahirin hadisin yana nuna su ai da suka ce ya shigo a tunanin su yadda muke kyauta musu zato za su kalle shi ne ba kallon sha'awa ko haka bane sai mun zara ce kas su kalle shi nan kuma mata ce ku kiyaye mace ko in ta kwara ido ta mace kallo guda za ta kema in ba sa abu ba ta ƙara da kuma ta san ka shi namiji na sai in mace ta zo sai ya daga kai yana kallo ita kuma mace ta hange ka da nesa sai ta ƙara tiyo haka ta- ta ja ta ɗauke ka tas da ka kusanto sai ta yi haka a yau mun san juna ko ba haka bane mun san juna ana yi zai ce ai na san wani ina ki ganshi a a rana ka na ganshi kai ta gama kallon ka Allah ya hana wani Allah ka samu dace ina ganin jama'a ayan nan ba ta karuwa yau na lokaci ya yi gobe dai Allah kai za mu ɗauke ta sai mu hada da sauran abin da muka daidai Allah ba mu ladan da muka kuskure Allah ya tabbata subhanahu wa ta'ala rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk